نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كانوا متشاهد قوة الربيع الأول شكرة دعوة دقريه أربعين دهو هجرة من زنزير النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma yi daidai da goma ga watan goma shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinn wa shaitan wallafar الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى ومن cikin. madakhilu shaitan fasali na biyar gabar madakhilu shaitan hanyoyi da shaitan yake shigar wa dan adam domin halakar da su mun ji ta farko mafi girma wanda malam yake gaya mana cewa dukkanin sauran mashigan kusan wannan ta farko ita ce tsaninsa ma'ana in ya samu nasara a ta farko to zai iya kai mutum kowace ɗaya daga ciki ita ce jahilci wanda abin da ya sa ba mu faɗaɗa bayani a kansa ba kusan malam ya tattaɓa wasu abubuwan da suka shafi wannan gaba ta jahilci a baya kuma mun yi bayani insha Allah ta'ala mai ɗan yawa a kansa yau insha Allah ta'ala za mu tashi abu na biyu shine al-ghadab malai ce madkhal na biyu mashigar shaɗan ta biyu wacce yake halaka mutane ta wannan hanyar ita ce al-ghadab ma'ana fushi eh fushi ɗaya ce daga cikin manya-manyan hanyoyin da shaɗan yake bi wajen halakar da ɗan adam ɗan uwa fushi matsala ce babba fushi musiba ce da take ɗaukar mutum ta kai shi tashar da na sani duk lokacin da mutum ya hau dokin zuciya ya yi fushi to da wahala bai yi abin da zai dawo daga baya yana da na sani ba ‘yan uwa idan ka shiga cikin kurkuku mafiya yawan wanda suke tsare a bayan karfe abin da ya kai su fushi ne uwa wasu daga cikinsu da yawa mutanen kirki ne amma abin da ya kai su shine hawa dokin zuciya fushi idan kaga mutum yana ta zariya tsakanin malamai wajen neman fatawa yawa matarsa saki iko kuma yana so ya dawo da ita babban abin da ya kai shi zuwa ga wannan fushi ne idan kaga mutum ya zauna wani lokacin ya tsayi yana tunani ya rasa abin da ke damunsa ya yi abin da daga baya ya zo ya dame shi abin da ya tunkuɗa shi zuwa ga wani abin fushi ne yan uwa fushi yana buɗe wa mutum kowace irin ƙofa ta musiba fushi yana kai mutumin yana kai mutum ramin da idan ya shiga wallahi ba mai fito da shi saboda haka fushi ba shi da kyau yan uwa kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah ta'ala hadisin wancan mutumi da ya tambayi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi cewa ya rasulullah yi min wasiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai ce masa la ta gaban kawai shi kenan wasiyar kada ka fushi kawai sai ce mai fara dada miraran ma'ana shi wannan mutumin sai ga kamar wasiyar ta ɗanyi kaɗan ya rasulullah wasiya fa na ce a yamin annabi ya ce na ce kada ka fushi ya rasulullah wasiya fa na ce a mishi ne fara dada miraran ɗin ya ta maimaita masa annabi na cewa kada ka fushi ina fata an fahimta me yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ta maimaita masa abu daya dan ya san fushi abu ne da zai dauke shi zuwa ga kowane irin bala'i idan ko Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya iya control din zuciyarsa ya danna fushi to zai samu alkhairai masu yawa Allah madaukakin sarki ba mu ikon danna zuciyar mu amin mal yace al-ghadab min madakhil ash-shaytan al-kubra fushi na daya daga cikin mashigar shedan mafi girma wa maka'idihi al'uzma daga cikin makidoji da barbaru na shaidani masu girma li'anna shaitana saboda shaidan yal'abu bil ghadban yana wasa da mutumin da ke cikin halin fushi mutum ya fusata to shaidan yakan yi wasa da shi ya sarrafa shi yadda yake so kama yal'abu al atfal bil kurra kamar yadda kasan kananan yara idan suka samu kwallo suna sarrafa shi suna wasa da shi kwallo ba ta da ikon da za ta ki zuwa gurin wanda aka buga ta na hannun dama ya bugawa na hannun hagu na gabas ya bugawa na yamma na yamma ya bugawa na arewa kuma duk inda aka buga kwallon na haka take zuwa to haka shedan yake amfani da da mutumin da yake cikin fushi ma'ana zai sarrafa ka kaso ko baka so ba sai kai abin da ba shi kenan ba kuma babu yadda za a yi mutum ya yi fushi ya hau dokin zuciyar nan ya yi abin da yake daidai matukar ya yi amfani wajen aiwatar da fushinsa to wallahi sai ya yi abin da ba daidai ba dole ne wannan to shi sa shi dan yakan yi amfani da mai fushi kwarai da gaske wajen cimma burukansa da yawa malai ce wal masha wal mushahadatu akbar dalilin ala zalika yace abubuwan da ido ya shaida na yau da kullun akan abin da ke faruwa ga mai fushi ya ishi mafi girman dalili game da haka ma'ana ko babu wata aya ko hadisi da ke nuna cewa fushi ba daidai bane yan uwa abinda kai ka taba kallo da abin da ka gani da labarin da ka ji akan wani yayi fushi yayi abin da ba daidai ba ya ishe ka kawai dinnan babu wanda ba zai iya bada labari game da abin da ya shafi fushi ba wani yayi fushi yayi abin da ba daidai ba kai ba ma wani ba akan kanka zaka iya bada labari dan da wahala ka samu ɗaya daga cikin wanda bai taba bai taba yin fushi yayi abin da ba daidai ba mafi karanci shine ka faɗi magana da bata kamata ba yan uwa ba haka bane mafi karanci kenan kai kanka idan kai fushi wani lokacin sai ka faɗi abin da bai kamata ba wani ɗan uwa shekarar da yake gaya min cewa a ya ce malam da Allah akwai wata takarda da kuke rubuta mana a makaranta ya ce ina jin daɗin takardar abin da yake cikin takardar shi kuma shi ne a nasiha ce ga iyaye cewa kowanne uba ya san irin magana da zai rinka gaya wa ɗansa wajen tarbiyya da sauro sai ce yana jin daɗin wannan magana to sai ke ban labarai ce malam wallahi ni mutum ne mai fushi idan na yi fushi ban iya control ɗin bakina ba ballanta na zuciyata ya ce akwai lokacin da na fushi da na tashi dukan yaro na sai da na karya shi ce wallahi sai da na karya shi bal ce sannan na tashi magana baki na bashi da kyau saboda haka a kan kanka za ka iya ba da misalai da yawa wanda abin da fushi zai dawo maka yanzu a matsayin yaro na ɗanka waye sai ka dake shi ka karya shi saboda Allah da ka kayafe shi ina fata an fahimta kuma yanzu shi da dake shekara shi da Allah baya son sa ne amma me zama masa haka fushi fushi to shi sa fushi ba shi da kyau ɗan uwa fushi ba shi don mutum mai yawan fushi gaskiya zai ta shiga halin da na sani malai sai ƙulu abu hamid al-ghazali rahimahullah babban malami abu hamid al-ghazali wanda ake ce masa hujjatul islam ya faɗa a cikin littafinsa mai suna ihya'u ulumuddin ihya'u ulumuddin na ɗaya daga cikin manya-manyan littattafan da ya rubuta ya rubuta shi ne akan gyaran zuciya da yadda mutum ya kamata ya ma'amalanci Allah maɗaukakin sarki da sauransu yake cewa ya tasa'adu inda shiddatil ghadabi min ghalayani damil qalb dukhanun muzlimun ila dimag yake cewa wato yayin da mutum yayi fushi ya tasa'adu wani irin bakin hayaki yana hawa cikin zuciyar mutum yana haɗuwa da tafarfasar zuciyar mutum lokacin da zuciyar mutum ta yunkuro ta zaburo fushi ya turnike ta to jinin jikin sai ka tafarfasa ya ce to a lokacin sai wani bakin hayaki ya taso sai ya hau cikin ƙwaƙwalwarsa sai ya shiga cikin ƙwaƙwalwarsa ya ce ya sauyi alama adilin fikir shi wannan bakin hayakin sai ya daidaita a daidai ma'adanan da suke taimakawa tunani abubuwan da suke taimaka wa tunaninka ya tunani mai kyau ka gane abin da yake daidai da wanda yake ba daidai ba to wani bakin hayaki ya zo ya turnike su ya rufe su so alaka sai su kasa yin aiki sai ka kasa gane abin da yake daidai da abin da ba daidai ba ya ce wa ruba ma wani lokacin ma ya ta'adda ila ma'adin lishis shi wannan bakin hayakin yakan hau ya ƙetare ma ya tafi zuwa ga abubuwan da suke taimakawa wajen alshis in aka ce alshis shi abin da ke taimakawa ji ko gani ko ɗanɗana ko abin da ya kama da haka to lokaci wannan hayakin ma yakan hau ya tafi zuwa ga wani wajen sai kasance mutum baya gani sosai akwai wanda wallahi ya fushi yan uwa baya gani sosai saboda fushi saboda fushi saboda haka komai zai iya dauka ya buga wa dan uwansa baya ji kuma sosai babu wanda sai ga masa magana yaji sai kowa yayi kai duk yadda kuke da shi ba za ka ga masa yaji ba in ya fushi to amma minti biyar in yi aiwatar da abin da zai aiwatar ya ta'addancin da zai kuma sai ya dawo yana da nan sai shikenan fushin ya sauka a lokacin shedan ya tafi to ga abin da yake faruwa yan uwa idan wannan bakin hayakin ya turnike kwalwarsa to lokaci sai ya gangaro ya rufe ma'adanan da suke taimaka masa wajen ya ga abu daidai to sai ya rufe waɗannan ma'adanan sai kasance ta gani ba ya yi sosai malai ce fatuzli ma'ainahu sai ta bakantar da ta rufe ganinsa idansa hatta la yara biha har ya kasance baya iya gani da idansa wata suwaddu alaihi duniya bi asriha har duniya ya kasance ta yi masa bakin kirin dukkaninta kasance babu abin da yake iya gani kawai sai aiwatar da fansa ko ɗaukar ko ɗaukar fansa akan abokin faɗan shi wa ya kunu dimaguhu mitlal kafi sai kasance walwarsa gaba ɗaya ta juye ta zama kamar wani kogo ne wani kogo na dutse allazi uqrimat fihi narun faswadda zawruhu irin kogon da aka rura wuta a cikinsa eh a samu kogon dutse kowa ya san kogo yadda yake kuntace to a cikin kogon kuma a samu mai a samu wuta a hura kaga duk kogon da aka ci an hura wuta a cikin za a samu abubuwa da yawa na farko zai hayaki sosai haka ne sannan zai zafi sannan kuma ba za ka iya ganin abin da ke ciki ba ina fata an fahimta to ka kwatanta wannan kogon shine kamar kwakwalwar mutum wannan fushin shine wutar da aka hura a ciki to da aka hura wuta a cikin wannan kogon a cikin kwakwalwar mutum kenan abin da zai ja masa shine sai kasance baya iya ganin komai ma'ana ganinsa ya ɗauke sai abin da yake fushi a kansa sai kasance jikinsa ya zafi ta yadda kawai abin da yake so shi ne ɗaukar fansa a lokacin aiwatar da abin da yake cikin ransa to shi ne abin da yake faruwa malai ce fasuwar da zauhu ta yadda shi wannan kogon yanayinsa zai yi baki kirin ma'ana hayaki ya turnike cikinsa waham ya mustaƙarruhu ya kasance matabbatar mazaunar wannan kogon ya yi zafi kwarai da gaske saboda duk abin da aka hura wuta a cikinsu zai yi mai zai yi ɗumi sosai da sosai wadda zai yi zafi wamtala'at bid dukhani jawanibu ya kasance gefe da gefen kogon dukkanin jikinsa ya yi mai ya cika da kura da hayaki ta yadda mutum baya iya ganin gabansa wa rubama wani lokacin ma tuqawwi narul ghadab ita wannan wutar da take ruruwa ta fushi a cikin zuciyar mutum tana yin karfi fatafnar rutuba sai kasance ta gusar da ɗanyantaka allati biha hayatul qalb wacce da ita zuciyar mutum take rayuwa ma'ana abin da ke taimakawa zuciya wajen bugawa wannan duk lokacin da mutum ya ɗora hannunsa a ƙarƙashin a ƙarƙashin kirjinsa na hagu zai ji lokacin da zuciyarsa take mai take bugawa wannan bit ɗin na zuciya da take bat bat to wannan bitin na zuciya yan uwa da zarar ta tsaya to mutum ya mutu eh in dai zuciyar mutum ta tsaya ta daina bugawa to mutum ya mutu dan galibi mutum ko ko dogon sumayi a zuciyarsa ba ta daina bugawa to akwai wani danyantaka da yake taimakawa wannan bugawar cikin zuciyar to yan uwa mu sani cewa wani lokaci idan fushi yayi fushi yakan daskarar da wannan danyantakar da ke taimakawa bugun zuciya fayamutu sahibuhu ma'abucin wannan zuciyar sai ya mutu gaizan saboda bakin ciki dan uwa an fahimta abin nufi wani lokaci fushi yana kashe mutum sau nawa za ka ga idan mutum aka gaya masa wata magana da ta bata masa rai fushi kawai sai ka gaya mai ya faɗi kuma shi kenan ya tafi an shafi samun irin wanda sai ka ji an ce mutum hata attack ta ne same shi ba haka bane yan uwa lami lafiya mutum yake amma da an masa wani abu sai ka ga mutum kawai numfashinsa ya fara sama sama haka ya fara numfashi da kyar idan ba a yi sauri an ɗauki matakin da ya kamata ba an ba oxygen a kusa an samu oxygen da sauransu ya samu taimakon gaggawa to zai mutu ne kawai saboda wannan rutubar ce take da sukarewa kuma ta daina aiki shi kenan sai zuce ta tsaya saboda fushi ya kuwa kun ji illa fushi idan fushi ya fushi ya kuwa yana kai ma'abocinsa ga halaka ya kashe shi gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki ya tsare mu da fushi malai ce min afari hadha al-ghadabi fi zahir malai ce daga cikin munin tasirin da fushi yake da shi a zahiri a surarka ta zahiri idan kai fushi akwai abubuwan da za ka iya gani kamar haka malai sai na farko tagayyurin launi tagayyurin launi wa shiddatu irti'adil atraf shi ne canzawan launi duk lokacin da mutum ya yi fushi za ga launin jikinsa canzawa yake sannan wa shiddatu irti'adil atraf da kuma tsananin kadawar gaban jiki kaga mutum jikinsa yana karkarwa kamar an kada masa gangi idan ka je wajen yan tauri in ana kada masa gangi ya suke yi jikinsu za ka abin da yake yi sun sha menene hankufa ake ci ba da kuma menene sun sha hankufa kaga su yan tauri wani abin suke sha akwai abin da suke sha na musamman don idan aka kada maka gangi ko ranka ya ɓaci ko ka ji kana wannan karkarwa su yan tauri sun san haka yi amma kai da baka sha hankufa ba idan fushi ya fushi sai daga jikin kai na rawa yan uwa ba haka bane kawai ka ga jikin mutum yana karkarwa to ɗaya daga cikin abinda fushi yake jawa kenan yace wa khurujul af'ali an tartibi wan nizam sannan dukkanin aikin da zaka yi zai fita daga cikin tsari da ka'ida duk aikin da zaka yi a lokacin a lokacin ba kai kake sarrafa gaban jikinka ba shedan ne saboda haka duk abin da zaka yi zai fita daga cikin ka'ida da tsari zaka yi abin da ba daidai ba wa tirabil haraka wal kalam sannan da rikicewar motsinka da kuma zancenka ba za ka iya samun istikirari a waje guda ba a waje guda ba sannan duk zancen da zai fito daga jikinka zaka samu daga bakinka zaka samu zance ne ba mai kyau ba zance ne zaka ga mutum lami lafiya yake ba shi da saurin magana ba shi da ina amma in ya fushi zai ga magana ta kasa fitowa ba ka bane saboda zafin da zuciyarsa dauka wannan dumin da zuciyarsa ta hutar da zuciyarsa take ci shi yake ja masa wannan kaga ya kasa tabbata a waje guda ya boye nan ya nan da sauransu wato duk wani abin yan ku fahimta cewa shedan ne yake so lalle sai fa yayi wani abu dalle sai yayi wani abu ita yanayin motsin sa da yanayin maganar sa zai ta maganganu wanda ba shi kenan ba shi kansa wallahi da yawa idan mutum ya faɗi magana in ya koma gefe in ya fishi sai ya ga ina ma ya dauki ina ma ya dauki bulala ya zana kansa da kansa bai dace ba abin da musamman mutum mai hankali fishi kenan malaiti hatta ya zahara zabadu alal ashdaqi har sai kaga azabadu wato nan din mutum nan din mutum irin a gefen bakin sa shine ashiduku in aka ce al ashdaq jam'i kenan zaka ga wani kulluti ya fito idan ka ciza idan ka ciza hakurin ka haka zaka wajen ya kumbura ko to idan mutum ya fishi sai ga wajen kawai ya kumburo shi kadai eh kaga nan din mutum fuskar sa ta kumbura haka ya ƙara muni sosai da sosai fashi kenan وتحمر الاحداق kaga al-ahdaq sune kwatsawar ido wannan bakin da cikin ido kaga sun kada sun jajawur eh kaga ba barkono ya shiga irin sa ba ba hayaki ya shiga irin sa ba amma idan mutun ya kada ya jajawur fishi ke malaiti wa tanqalibul manakhir kaga kofar hancin sa ta juye ta bubbude saboda fishi wata stahilul khilqa kaga halittarsa duka ta canza ya zama wani iri duka ya canza malai ce walau ra'al ghadban fi halati ghadabihi qubha suratihi malai ce da mai fishi zai ga surarsa lokacin da yake cikin halin fishi yana cikin fishin na dau hotonsa in ya gama sai a nuna masa yace la sakana ghadabuhu haya'an min qubhi suratihi ya ce to da wannan fashin nasa ya sauka saboda kunyar yadda surarsa ta juye ta zama saboda muni sakamakon wannan fashin nasa inda lokacin da mutum ya fushi za a ɗau hotonsa a nuna masa ko kuma a nuna masa budubi a lokacin yadda hancinsa ya bubu ya fuskarsa ce baki yayi kaza haka ya fita daga hayyacinsa gaba ɗaya a zahiri surarsa ta canza ya zama kamar ba shi ba ya zama ɗan ƙaramin shaɗan haka wanda za a nuna masa surarsa shi akan kansa ya gani to da zai zai ɗan ji kunya ce da haka na zama dama to da sai ya fasa fushin haka malam yace malam yace wasu halati khilqatihi da kuma yadda surarsa za ta canza malam yace amma wa qubhu ba wa qubhu batinihi amma munin batininsa wannan malam ya kawo yadda surarsa ta zahiri za ta zama kenan yace amma kuma munin batininsa cikin zuciyarsa yadda yake da muni a azamu min qubhi zahiri yafi girma sama da yadda zahirinsa yake da muni ma'ana lokacin da mutum ya fushi yadda surarsa a zahiri ta canza ta yi muni to munin da ke cikin zuciyarsa na ƙoƙarin ɗaukar fansa ko yin abin da ba daidai ba ya fi zahirin muni inda za a nuna mutum baɗininsa fa inna zahira unwanul batil ma'ana yace saboda shi zahiri abin da ake gani a fili na fuskarsa wannan wani take ne wani unwani ne na baɗininsa abinda ke nuna cewa fa cikin ma fa haka yake bar ma cikin ya fi muni haza asaruhu fil jasad malai ce to wannan shine dan abin da ke bayyana a jikin mutum lokacin da ya fushi wa amma asaruhu fil lisan amma tasirin fushi kuma akan harshen mutum lokacin da mutum ya fushi fan ila fan ila quhu bishatab malai ce abu na farko shine mutum zai saki harshen sa da zagi walfuhshi min alkalam da kowace irin alfasha a cikin zance eh mutumin da baya ashar mutumin kirki babban mutum sai ka ji ya dura ashar wala babban mutum mai mutunci sai ka ji ya danno ashar ta'uzu billahi yara yara ta'uzu billahi in ga girka in ya fushin ya tafi kuma sai sai a ga masa a ce wani kai ashar ce wallahi fushi ne yayi abin da ba daidai ba kai abin da ba daidai ba idan mutum ya rinka jero zantuttuka na zagi da sauransu bai sani ba to fushi kenan allazi yastahi minhu dhul aql irin zantuttuka na alfasha da mutumin da yake mai hankali zai ba wanda ba ma kai da kake zantuttuka ba zaka rinka jin kunyar abin da ake ba amma shi fushi ya rufe masa ido wa yastahi minhu qailuhu inda futuri al-ghadab shi kansa wanda yake fadar wannan zantuttukan zai ji kunyar abin da ya fada lokacin da fushin ya bar shi zai ji kunya wa zalika ma'a takhabbutin nadami wa idirabil lafzi malai ce duk wani na faruwa ne a sakamakon rikicewar tsarin jikinsa da kuma rashin daidaiton lafazinsa wannan shine abin da yake taimaka masa yake tunkuɗa shi zuwa ga wannan abubuwan da ba su dace ba malai cewa amma afruhu ala al-a'dha'i amma kuma tasirin da fushi yake jawowa akan gabbai mun ji na zahiri mun ji na harshe yake kuma amma su kuma gabbai rawar da suke takawa idan mutum ya fushi su ne malai ce na farko fa darbu mutum zai kai duka in aka ce duka kuma shine da duk abin da yake hannunsa ko mai hannunsa mutum zai kai duka idan hannu ne kawai haka babu komai zai kai duka idan sanda ne a hannunsa zai kai duka idan wuka ce ma a hannunsa zai kai duka da ita nawa ne zaka ga yara samari suna faɗa ba wanda yake shaye-shaye a cikin su amma sai kaga idan ya faɗa ya faɗa ɗaya aka aka masa wani abin da ba daidai ba sai kaga ya jawo wuro makami in ya zo kawai sai ya daba dan uwansa kaji an ce yaro ya ɗau almakashi ya cika dan uwansa ya ɗauki wukan mai rake ya lima wa ɗan uwansa ya ɗauko kwalba ya fasa ya ɗaba wa ɗan uwansa duk waɗannan abubuwan da ke jawo shi ne fushi so da haka in mutum ya fushi komai zai iya yi a lokacin duk abin da yake hannunsa zai iya kai duka da shi wata hajju da kuma kai hari zai kai wa ɗan uwansa hari ta kowace irin hanya wata mzik da kuma kyakketa kaya da tufafi da duk abin da mutum yake ɗauke da shi walƙafi kai da kisa ma eh da kisa ba dai shine karshe ba ka karba mutun da ransa to fushi yana jawo kisan kai eh babu abinda zaka yi mutun karshe shine kamar karba shi da ransa duk abinda zaka yi mutun na cutarwa raba shi da ransa shine mafi girma to fushi shi yake jawo a kashe mutun kamar yadda na bayani a baya galibi kaje ka tambayi wanda suka yi kisan kai kaji galibi in dai ba irin yan ta'adda ba kawai da suke daukar bindiga su je su kashe mutun ko abin da ya kamata amma da irin wanda fada ne tsakanin mutun da mutun galibi abin da ke jawo fushi ne sai kuma shaye-shaye eh shi shaye-shaye kaga galibi mutum baya cikin hayyacinsa tunda mutum baya cikin hayyacinsa zai yi abin da ba daidai ba amma mutumin da ke cikin hayyacinsa lami lafiya ya kisan kai to kaje ka tambaye shi insha Allah ta'ala zai baka labari wallahi fushi eh shi sa da zarar an zo ana hira da mutum zaka ji cewa wallahi sharrin shaytan ne eh haka ne sharrin shaytan ne amma shaytanin guda biyu ne eh da shi da shi shaytani na gaskiya da kuma shi wanda yake san kan shi shi ma shaytani ne a lokacin saboda haka su bi suka haɗu suka yi aikin aka samu abin da ake bukata Allah subhanahu wataala ya kare malai ce wal jurh da kuma samun rauni inda tamakkun lokacin da mutum ya samu dama mutum ya je dan uwansa ciwo lokacin da da ya samu damar yin haka min ghairi mubalatin ba tare da ya damu da yin hakan ba fa in haraba minhu al fa in haraba minhu al maghdub alayhi malai ce da zamu kaddara guda biyun nan suna cikin rigima wanda ya fushi fushin da ya wuce ka'ida sai abokin rigimar sai ya gudu wanda ya fushin da shi sai ya gudu ya ki tsayawa au fatahu ko kuma ya kwace masa bai samu damar yi masa wani abin da yake so ya masa babi sababin saboda wani sababi ya kasance ya je neman sa da makami saboda fushi zai masa wani abu sai bai same shi ba a irin lokacin wa'ajaza an tashaffi ya kuma kasa samun a lallatar zuciyarsa ya sauka daga fushin da yake kai raja al-gababu ala sahibihi sai ga fushin ya dawo kan shi shi mai fushin sai ga fushin ya tashi daga kan wanda aka yi fushin da shi tunda baya nan sai ya dawo kanwa sai ya dawo kansa da kansa sai ya rika fushi da shi sai ga yana mushi bango ya dauki iska ya buga kafa ya kaza da sauransu ya ga tufafinsa ya kwako ba a yi duk ana yi to fushin ya dawo kansa da kansa kenan ya rasa wanda zai faɗan da shi kai subhanallahi Allah kiyaye malai yace famazzaka sabahu sai ka samu yana yaga tufafinsa wala tsama nafsahu kaga yana marin kansa da kansa wa qad yadribu bi yadihi ala al-ardh wani lokacin mace kaga ya dauki hannunsa yana dukan kasa da shi ko bango wa qad yadribu al-jamadat wani lokacin sai ga ya samu abubuwan daskarar yana duka kamar akwai bango a kusa da shi ko bishiya ko duk wani abin da yake zai iya kai masa duka kawai sai ga yana dukansa abinda in ya dake shi sai dai illata shi ba illata wani abin da ya daka ba amma saboda fushi yayi yayi katutu a cikin zuciyarsa kawai sai yayi sai yayi wata wa yata'ata af'al al-majanin sai kaga yana aikata irin ayyukan mahaukata ayyukan da mara hankali ne kadai wanda hankali ya gushe daga jikinsa shi zai iya aikata irin wannan aikin amma saboda fushi sai ga mutum yana aikatawa ƴan uwa gaskiya hakika fushi yana mai da mutum dan karamin mahaukaci lokacin fushin duk lokacin da mutum ya fushi da yawa wallahi za ku ga aikin da yake ba aikin mai hankali bane aikin mahaukaci ne amma sai lokacin da fushin ya bashi kuma sai hankalin nasa ya dawo shikenan kuma a lokacin sai kaji ana nadama sai kaji ana nadama a lokacin da ba ta da amfani balai ce amma asaruhu fil qalbi ma al maghdubi alayhi amma mummunan tasirin da fushi yake da shi shi kuma a cikin zuciya tare da wanda aka yi fushin da shi na farko shine falhiqidu wal hasadu wa idmari su shine hiqidi aka ce hikiri shine ka rinka yawa mutum mummunan fata shine kullun burinka wani bala'i da masifa ya afka mutum ka kullata mutum a cikin zuciyarka wani bala'i da mutum kai wani bala'i da masifa kake so ya fada masa hikiri kenan Allah mana tsari da hikiri amin wal hasad da kuma hasada idan mutumin da kake fushi da shi zaka ga baka san abin alkhairi ya same shi duk wata ni'ima da ta same shi burinka kaga ta bushe fushi yana haifar da waɗannan abubuwan a cikin zuciya wa idmari su'i da ɓoye mummunan abu a cikin zuciyar mutum in mutum ya ɓoye wani mummunan abu a cikin zuciyar mutum yana so ya aiwatar da wanda yake fushi da shi wa shamatati bil musi'at da kuma san wani abu mara kyau ya faɗa wa mutum eh ashamata shine duk lokacin da abu mara kyau ya faɗa wa mutum sai ga mutum yana murna shi wanda ya kai fushi da shi idan abu mara kyau ya faɗa masa sai ga kana murna to fushi yana jawo wannan mala yace wal huznu bis surur da kuma damuwa da bakin ciki da farin cikin sa duk lokacin da wani abin farin ciki ya same sai ka kana damuwa kana jin haushi fushi na jawo wannan wal azmu ala ifsha'i sirri wa hatku sitri mala yace da yunkuri da azama wajen bayyana duk wani sirrinsa da ka sani duk wani sirrin da yake nasa ne wanda bai kamata a ce mutane sun ji shi ba kai kuma ka sani musamman a ce dama ko abokinka ne ko ka san shi sosai da sosai ko dan uwanka ne sai kuka samu sabani da shi to a lokacin fushi zai ingiza ka duk wani abin sa da ka sani na sirri sai ka tona masa da yayi masa sutura da Allah madaukakin sarki ya yafa masa maybe akwai wani abin da yayi amma Allah madaukakin sarki ya yafa masa gyauto na sirri ba wanda ya sani kuma yana rayuwarsa a cikin mutane lami lafiya to yanzu kun samu sabani da shi kai fushi da shi sai ka rinka yawo guri guri duk inda ka san yana da mutunci ka je ka faɗi wannan abin dan ka bada masa su yan uwa wannan abin da yake ja wannan shine me fushi Allah kiyaye wanda wannan bala'i ne a cikin rayuwa kwarai da gaske wal istihza da kuma izgilanci yo mutum izgilanci malai ce wa ghairu zalika min al qaba'ihi da dukkan wani mummunan abu da ka sani wanda mutum zai iya yi dan ya huta haushinsa game da dan uwansa mutum zai yi idan fushi ya kama shi malaita intaha maganar da aka ɗauko daga imamu al-ghazali abu hamid al-ghazali ta take a nan wajen malaita mulakhasa ma'ana takaito ta yi maganar doguwa ce sosai to amma ya ɗan takaito ta ne yar kaɗa malaita kullama fasarar gabamu abin da yake faruwa duk lokacin da fushi ya ɗan yi sanyi ya ɗan lafa a cikin zuciyar mutum saboda mutum bai kai zuwa ga abin da yake so ba asarahu shaitanu bi mithli qawlihi sai shaitan ya kokari ya ingiza wannan fushin ya taso da shi ya rura wutarsa eh kamar wuta ce idan ana girki ta danyi sanyi sai kaga an zo an hada an hada nan wajen an tura ta sai ga ta tashi to haka shedan yake idan fushin da ke cikin zuciya kai danyi sanyi dan lafa sai yazo ya kokarin ingiza wannan fushin ya rinka ce maka huwa mustahzi'un bika yace yanzu rabuwa zaka da shi izgili yake maka fa ka duba maganar da yake ga maka fa ya rena ka fa ka wuce ne maka dariya ya kalle ka ya maka dariya haka sai ga kuma haka ne ba ya kamata a lura da maganar shaidan sai ga mutum ya ƙara ingizowa da har mutum ya huce sai ga fara ingizowa labudda an tantakima ba makawa sai faka ɗaufansa kada ka rabu da shi wa ghairu zalika mimma yuthiru al-ghadab da wani waɗannan daga cikin abubuwan da suke ƙara ingiza fushi shaidan zai rinka ga mutum wa min huna sai ma ce to daga nan ne wajaba alal muslimi al-aqil ya wajaba akan dukkanin wani musulmi mai hankali da tunani ay yaghliba shaytanahu yayi kokari ya samu galaba akan shaydanin sa da yake sanya masa irin waɗannan munanan manufofi da maganganu marasa kyau wa yakzima ghayzahu ya kuma kokarin gimtse fushin sa wa yaltamisa al'udra li ghayri yanka kokarin neman uzurruka wa dan uwansa duk lokacin da wani abu ya faru tsakaninka da dan uwanka nemo wani uzuri ka bashi ka wuce wajen kawai ɗan uwa an fahimci wannan kuwa duk lokacin da mutum ya maka wani abin da ba daidai ba yi ƙoƙari ka samu wani uzurin da za ka ba shi don ku zauna lafiya abin da ya sa wani yamin abu kaza ina ji ai saboda abu kaza ne misali misali zan ba mu shi ne na kira shi a waya bai ɗaga ba fa ina ji baya na to da yadda aka ma yana ban ɗaki ko sallah yake ne ina fata an fahimta kai ta iltimasil azab kai ta neman uzurruka sai ka samu abin da zaka kare shi da kanka abin da yasa ita zuciya da kuke gani tana da matsala sosai idan ka bar ta haka to shedan zai shigo mata da sharri yi kokari ka shigo mata da alkhairi kamar shedan shigo mata da sharri idan ka zo wucewa kai wa dan uwanka magana kai masa sallama sai bai amsa ba sai sai bai amsa ba ka wuce to kada ka ce ni zai wulakanci ka ce a'a ai yadda aka bai ji ba ina fata an fahimta bi yadda aka yi akwai abin da ya dauki masa hankali kai wani ai ba haka ba haka ya saba ba neman sallama yana amsawa shikenan sai ka tafi ba ka wuce wajen ba ka wuce wajen kai ne kana zaune zo wuce sai bai maka sallama ba sai ka ce ai duwa wani ya saba mun sallama in yi wuce yadda aka yi akwai wani abin da yake damu ba shikenan an wuce wajen ba irin waɗannan abubuwan yan uwa ko da matarka ce ko da kaninka ko yayanka ko abokinka ya maka abu yi kokari ka samu uzurin da sai ka bashi dan ka zo na lafiya da shi in kai haka to insha Allah ta'ala hanya ta farko kenan da zaka tunkuɗe wannan mummunar manufa ta shedan ta sa maka fushi a cikin zuciya ba sai ka kawo mutum da laifi zaka fushi da shi ba ko haka kawai zaka fushi da mutum ba abin da ya maka saboda bala'i da musiba kawai ta fushi da mutum ina fata an fahimta kaga da wahala to saboda haka sai mu kokari mu rinka kokarin samu uzurruka da zamu rinka ba ƴan uwanmu domin mu zauna lafiya malai tirawal bazzaru an anas radiyallahu anhu imam al-bazzar ya rawato hadisi daga Anas ɗan Malik Allah ƙara masa yarda annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi marra ala qaumin ya wuce ta wajen wasu mutane yashtari'una suna wasan kokawa daga as-sar'u ne as-sar'u shine kokawa to ya wuce suna kokawa wannan ya kada wannan wannan ya kada wannan faqala sai annabi ya ce musu ma hada wannan ko me kuke haka kalu sai suka ce fulanu ya rasula ya a cikin wane ne ma yusari'u ahadan illa sara'u babu wanda za su yi kokawa a cikin musu ya kada shi Allah ya bashi karfi jarumi ne duk wanda ya shige shi za su yi kokawa da shi sai ya kada shi ya rasulullah kala sai annabi ya sai annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi ya musu wani karatu na musamman karkashin kokawa ba wai kokawar yake so ya koya musu ba amma wani karatu ya musu karkashin kokawar sai ce musu afala adullu kuma alaman huwa ashaddu minhu bana ba ku labari in shiryar da ku zuwa ga wanda ya fi shi tsananin ƙarfi ba ya fi shi jarumta bana ba ku labari ba suka ce ba mu ya rasulullah sai annabi ya ce rajulun kallamahu rajulun shine mutumin da wani mutum ya masa zance ya masa magana da magana da ta fusata shi ta sanya shi fushi magana mara kyau da ya kamata a ce ta bata masa rai haka zama ghaibahu amma sai gimtse wannan fushin nasa yan uwa na fata an fahimta ya gaya maka abin da ya kamata a ce ranka ya ɓaci ya gaya maka abin da ya kamata a ce kun yi faɗa ba ba ka ji haushi ba a'a ba ɗabi'a mumini ba ce a gaya masa magana bai ji haushi ba ka ji haushi ka damu amma me ya faru faka zama gaizahu sai ya gimtse wannan fushin nasa fa alaihi haka ne ko faka zama gaizahu alaihi sai ya gimtse fushinsa a kansa wa galaba shaytanahu ya samu rinjaye akan shedanin kansa wa galaba shaytana sahibahu ya kuma samu rinjaye akan shedanin dan uwan nasa da shedaninsa shi akan kansa da shedanin dan uwan nasa da ya samu galaba akan su to wannan shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda ya fi wancan karfi ya kuma fi shi iya kokawa ma'ana karfi ba shine jikin ka yamma murɗe ka zo kai taka da mutane ka ne musu duka ba karfi shine idan bala'i ya taso maka ka iya ka san yadda zaka control din sa idan a ka fusata kai fushi ka san yadda zaka control din zuciyanka ya kasance ka danne wannan fushin ba kai mummunan abu da shi ba to wannan shine karfi yan uwa wannan hadisi Al-Hafiz Ibn Hajar ya fitar da shi yace a isnadin sa Hasan ne. Zamu dakata anan insha Allah ta'ala yan uwa sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu. Abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya. Kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik.